نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم شر الأمور مهدفاتها وكل مهدفة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته زامت غبر كراتوني a cikin littafin mai albarka littafin ahkamul jana'iz wa bid'aha wallafar al-sheikh muhammad nasiruddin albani allah ji amalan da rama a jiya mun tsaya a ƙarshen babin da yake bayani akan ba'dal wafati bayan mutuwar mamaci waɗanne irin bid'o'i ko ƙudurce-ƙudurce ko maganganu mutane suke ambatawa wanda sun saba wa shari'a ta addinin musulunci yau kuma insha Allah ta'ala za mu tashi akan gabar da malam ya sa mata suna ghaslul mayyiti ma'ana abubuwan da ake yi wajen wankan mamaci ko kuma lokacin da ake wanke shi ko kuma bayan an gama wanke shi waɗannan abubuwa ne wanda mutane suke wanda sun ci karo da addini kai tsaye shari'a bata shar'anta su ba amma mutane suna aikata su domin mu ji mu guje su idan muna yi in ba ma yi kuma mu ƙara yin nesa da su Allah madaukakin sarki ya ƙara shirye da mu abu na 32 mala ce wadda raghifin wa kuzi ma'in fil mawdi'in ladhi ghusila fihi almayyitu thalatha layalin ba'da mautihi shine akan ajiye ar-raghif ita ce gurasa a samu gurasa mai dan dama sai ajiye ta wa kuzi ma'in da kofi na ruwa da kofin da yake akwai ruwa a cikin sa mai kyau na sha wanda mutum zai iya sha sai ya ajiye shi a gefe ga gurasa a gefe dan kuma ga ruwan sha fil mawdu'il ladhi ghusila fihi al-mayyit a gurin da aka wanke mamaci a wajen daidai inda aka aje mamaci aka wanke shi to nan za a kawo wannan gurasar da wannan kofi na ruwa a ajiye a wajen har tsawon darare guda uku ma'ana salasa layali har tsawon darare guda uku ba da mautihi bayan mutuwarsa wannan ko saboda idan ya ji yunwa fito da kabarinsa zai wuce ko kuma wani abu makamancin haka wallahu ta'ala alam malai ce a duba cikin littafin al-madkhal na ibn al-hajj abu na 33 iqadu suraji aw al-qindil fi al-mawdi' alladhi ghusila fihi al-mayyit aw ghusila fihi al-mayyit thalath layalin min ghurub ash-shamsi ila tulu'iha malai ce ana kukkunna kidira ko kuma a ci balbal fitulu dai a kunna fitila a inda aka wanke mamacin jiya mun yi bayani akan gawan mamaci wannan ana bayani akan gawarsa wannan kuma bayan an gama banne mamacin a bayan an gama wanke shi ko da an dauke shi an kai shi kabari to inda aka wanke mamacin za a zo a kunna kindira ko a ci balbala aje har tsawon kwana uku kullun za a zo a kunna tun daga bulluwar rana har zuwa faduwar ta har sai an yi kwana uku wa inda ba'dhum wa in wa inda ba'dhum sab'a layali a wajen wasu daga cikin nau'i na garuruwan da suke irin wannan al'ada suna kaiwa har tsawon kwanaki bakwai ma'ana suna kunnawa daga fitowar rana zuwa faduwarta har kwana bakwai har sai bayan kwana bakwai ya wuce sannan za a daina yi wa ba'dhum yazidu ala zalika malai ce wani sashin ma daga cikin kasashe suna yin kwanakin da ya fi haka goma ko abin da ya kama da haka wa yaf'aluna mithlahu wa yaf'aluna mithlahu fil mawdi'i alladhi mata fihi sannan suna aikata irin wannan a gurin da mutum ya mutu a wajen kamar yadda muka bayani a jiya abu na 34 zikirul ghasil zikiran min al'afkari inda kulle udin ya gasiluhu mai wankin mamaci lokacin da yake wankin mamaci duk lokacin da zai wanki wata gaba daga cikin gaban mamaci akwai wani zikiri na musamman da zai ambata akwai wani ta addu'a keɓantacciya da zai yi idan zai wanke hannu zikirin wanke hannu daban idan zai wanke kai zikirin wanke kai daban idan zai wanke kafa zikirin wanke duka gaban mutum gaba ɗaya akwai zikirin da suka kirkiro suke yi idan ana wanke mace a kansa to wannan dukkaninsu abu ne da yake na bida babu abin da ya tabbata daga annabi tsira da ake tsara tabbata a gare shi mai yankin mamaci zai ajiye mamaci ne ya zuba ruwa ya wanke shi lami lafiya ba tare da ya wani zikiri ba idan ya bismillah a farko babu laifi to amma zikiri ko ci gaba wannan bai tabbata ba abu na 35 الجهر بالذكر عند غسل الج- آه، غسل الجنازة وتشييعها بين ذكري آه، da ƙarfi a buɗe baki ana yin zikiri lokacin da aka ɗauki janaza za a kai ta kuma lokacin da ake wanke ta wannan shi ma duk bayanai sun riga sun gabata a baya halarci alhadimi fi sharhi tariqil muhammadiyya Ah, wannan mag- magana na kalto ta ne daga wannan littafi abin 36 sadlu sha'ril maitati min baini thadayha a suna yin wani abu wato gashin mace idan mace ce sai a tsefe gashin ta gaba daya sai a sako shi haka a sako shi haka tsakankanin kirjin ta haka tsakiya sai a bar shi shi ma suna rai wannan yana da wata kiba ko wata falala ta musamman to wannan shi ma ba shi da asali a cikin addinin musulunci kamar yadda muka sani hadisin ummu atiya al-ansariya wacce suka wanke yar gidan annabi tsira da aminci su kara tabbata a gare shi zainab lokacin da suka gama wanke ta annabi shigowa ya ce si mata me su sanya kanta ah, abin nan guda uku si mata me ake cewa shuku ko kwalba yawa a mata guda uku ɗaya a gaba guda biyu a baya haka ake wa gashi amma a sake shi a zuro shi haka sake shi ya zo kan kirjinta wannan bai tabbata ba malai ce unzur haditha ummi atiya Ka- ka je ka duba hadisin ummi atiya kaga yadda ake yi alkafnu wal khuruj bil janaza abu na gaba shine bid'o'in da ake yi a wajen linkafani wal khuruj bil janaza da kuma bid'o'in da ake wajen daukar janaza da fita da ita daga gida waɗannan abubuwa ake yi wanda shari'a bata san da su ba mutane sun kirkiro sun cuso su kuma sun dauka addini ne su ne zamu ji insha Allah ta'ala abu na 37 malai ce naqlul mayyit ila amakinin ba'idatin li dafnihi inda quburis salihina ka ahlil baiti wa nahwihim ma'ana mutum ya mutu a nan garin Karo sai an dauke shi an kai shi can wani garin daban saboda a wajen akwai kabarbaran bayan Allah na gari ko waliyai ko ko waliyai ko sali- salihan bayi to sai a kashi can abin ne shi a kusa da su domin ya kasance makocin su can wani waje mai nisa malai ce ka ahlil baiti wa nahwihim misalin iyalan gidan annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi sai ya mutu- a ɗauki mutum a ce inda ake binne iyalan gidan annabi tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi ma nan za a binne shi sai a kashi can a binne shi wanda shi ma wannan marriga mun karanta a baya a inda mutum ya rasu a ka'ida ta shari'a a nan ake binne shi duk inda mutum ya je ya rasu a nan wajen to baya halatta a ɗauko shi daga wajen a kawo shi wani waje a inda ba da kawo wani uzurin da zai tilasta haka ba kamar yadda waɗannan bayanai duk sun riga sun gabata a cikin babin da malam ya kullaye wannan bayani abu na talatin da takwas ƙaunu ba abuhim innal mauta ya tafakharu na fi ƙuburihim bil akfani wa husniha wa wa yu'allilu na zalika bi anna man kana min al mauta fi kafnihi dina'atun yu'ayaru na bi zalika to fa wasu daga cikin masu irin waɗannan ɗabi'a suna cewa innal mauta wai matattu ya tafakharu na fi ƙurubi- fi ƙuburihim suna yi wa juna alfahari a cikin kabarburansu ma'ana wannan yana yi wa wancan alfahari bil akfani da linkafanin da aka sanya masa wa husniha da kuma kyan linkafanin nasa ma'ana kamar a duniya ne ka sa kaya masu kyau wancan bai sa kaya masu kyau ba wanda ya sa kaya mai kyau ya je wanda bai sa kaya mai kyau ba alfahari da wannan kayan da ya sa to wasu ma a cikin kabari suna haka idan linkafanin mutum mai tsada ne to zai je cikin yan uwansa bukatattu ya rinka musu takama saboda ya sa linkafani mai kyau wa yu'alliluna zalika har suka bada suka kafa hujja da dalilin da yasa ah, suke yin haka shine bi anna man kana min al-mutafi kafani dina'atu wanda ya kasance daga cikin mamata a cikin kafanin sa akwai datti ko kazanta ko rashin kyau yu'ayaruna bi zalika to yan uwansa mamata ya su ringa aibata shi da haka sai jilin kafaninka kai dalin kafaninka ba ba abin ne ka da mai kyau ba wadda a cikin kabari fa ake wannan abubuwa to kun ga wannan ya fi kama da irin canfi na mutanen da wannan magana malin ya haikatu ya nakalto ta ne daga littafin al-madkhal shi ma dai abu na 39 kitabatu ismil mayyiti rubuta sunan mamaci akan linkafanin wa annahu yashhadu shahadataini cewa hakan zai sa a- in an kai shi kabari wai zai amsa a- zai kalmar shahada guda biyu ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah zai faɗa haka a cikin kabarinsa wa asma'u ahlil baiti sannan ana rubuta wa asma'i ahlil baiti ana rubuta sunayen a, iyalan gidan manzon Allah tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi bi taribatul husaini alaihi salam da kasar da suke ce mata suke ce mata kasar husaini ita ce kasar karbala inda aka ce sayyidina husaini wanda na taba buga muku misali anan cewa da yawa daga cikin shi za ku ga ba sa yin sallah su yi sujjada sai akan wannan kasar idan dan shi'a ya kai dan shi'a zaka ga duk lokacin da zai yi sallah duk inda yake akwai wata ƙasa ko wani dan dutse a aljihunsa idan zai sujjada zaka ga ya dauko shi a aje a ƙasa sai ya dora goshin sa akai ina fatan fahimta suna da itikadin cewa ba a yin sujjada ga Allah madaukakin sarki ya karba sai an sa wannan ƙasar shi sa sai a tura ta tura ta ake a abin nan ɗinta a dafa ta sai ta zama to kamar dutse sai a rinka siyarwa siyarwa ake kwarai da gaske akwai ina ina nan da irin ta a gida sample da na ajiye wasu wasu yara saka musu suka ce wasu suka suna yi wani gida suka je irin na yan shi'a za a irin wannan shine akan raba musu sai duk wanda zai sallah sai dora goshin sa akai to wannan shirme ne kasar da aka shi sayyidina Hussein akai ita ce kasar da suke ce mata taribatu Hussein to a jikin wannan kasar za a rubuta wannan abubuwan in wujidat idan an samu ita wannan kasar idan kuna da kuɗin da za ku je ku ebo ta ko kuna kusa da garin ku je ku samu ta wa ilqa'i zalika fil kafni sannan sai a dauki wannan kasar a jefa ta ko kuma a watsa ta akan linkafani sai a je abin da mutum abin da mutum da linkafanin da ita akai to kai daga jin wannan bid'a ka sa ita in shi'a ce ko ba a faɗa ba abu na 40 kitabatu du'a'i du'a'in alal kafni rubuta addu'a akan linkafani wannan shi ma bid'a ne an uwa ba shi da asali a cikin addini wannan abin da yawa daga cikin mana aikatawa sai kaga za abin da mutum an dauko wani yanki ko wani mayafi da ayatul kursiyu da amanar rasulu da menene laqad ja'akum bismillah qul la dewa allabe mutun da shi akai wallahi wannan ba daidai bane wulakanta sunayen Allah ne wulakanta sunan Allah wanda karshe sai ga wannan abun lokacin da aka sa mutum a cikin kabari ana cikuikuye shi ana dukunkune shi ana ana miko juna ana miko shi haka ba a san ma wanda za a ba a cikin wanda za a ba ya tawo da shi gida maybe bai san abin da yake cikin sa maybe karamin yaro ne zai je wulakanta shi sunan Allah ne wanda wulakanta sunan Allah radda ne fita ne daga cikin addinin musulunci babu wanda ya sa mutum dole sai ka rubuta wani sunan Allah ko abin da ya kama naka a cikin likafani babu idan da abu ne mai kyau annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya fi ka sanya yi abin da mamaci zai samu sauki a cikin kabarinsa da shi zai fara yi to amma bai badan me muke yi kuma idan ka tashi kai nasiha ka ce ba daidai bane sai wani ga kayi laifi ko abin da ya kama da haka kasancewar ana yin irin wannan aikin a wasu gurare ko a wasu kasashe ba zai zama ba zai zama to cewa hujja bace a cikin addinin musulunci ko ana yi a saudiya ko ana yi a ina ne ko a ina ake yi in dai ba annabi zai tsira da aminci su kara tabbata a gare shi ko rabu wallahi ba daidai bane ko menene saboda kan uwa mu ringa kokari mana nisantar abubuwan da ba su da asali a cikin addini domin Allah madaukakin sarki ya karba addinin mu tataccen sa ba tare da mun gaura shi da abin da baya so ba abu na gaba abu na gaba shine abu na 31 30 na 40 na'am na 41 tazyinul tazyinul jinaza shine kawata shi gawar ko makarar duk aljinaza tana daukar ta ma'ana da zaku ga an yi wa makara wani irin ado an yi mata ado na musamman an sa mata wasu abubuwa na kyale da sauransu wannan shi ma duk bai kamata ba wanda da yawa daga cikin wanda yake bin janazar 'yan shi'a zai ga haka suke wanda kuma koyi ne wani da kirista duk wanda ya sai da kirista suke yin abin nan ɗinsu jana'izar su to zai ga haka suke za a samu akwatin mai tsada akwatin ma da ake samu macin a ciki ita kanta kuɗi ne aka baka kuɗin kuɗin da aka je aka so wani akwatin ya ishe ka kaɗan yi wani abin da su har da kiɗa duk suke ƙwarai da gaske ana buga irin budujala haka ana tafiya to duk da wannan a ciki to duk wannan haramun ne Allah ya ce ka duba littafin alba'isu ala inkaril bid'i wal hawadith li abi shama abu na 42 hamlul a'lami amama al janaza shine rike tutoci a gaban ita gawar nan ga masu rike da gadan da gawar take kai gaban su kuma ga wasu tutoci ana tafiya a hankali kamar masu faretin sojoji haka a hankali haka ana kida yawwa wanda da abubuwa ne da suke biyalata ba a cikin addinin musulunci abu na 43 wad'ul amamati alal khashbati shi ne ɗora rawani sai a yi rawani katoto sai a ɗora shi akan gaban ita shi katakon da ake ɗauke bakarar da ake ɗauke da gawar akai rawani za a yi sosai a ɗora shi akai to shi ma wannan baya halatta wannan duk abubuwa ne da yake irin na yan shiya da malai ce saraha ibn abidina fil hashiya bi karahati hadha wa kaza alladhi qablahu ibn abidina ya bayyana wannan abu ne da yake abin ki a wajen malaman addinin musulunci sai malai ce wayul haqqu bihi za a riskar da wancan abin da aka hana na dora rawani akan gawa ko kuma akan makarar da aka dauki gawa a tarbushi a tarbushi ne dora abin da abin da yake kamar hula a tarbushi ita ce kamar dara ita ce da hular da ake sawa kuma a yi rawani akan ta galibi a tarbushi ta fi gazgatuwa kamar dara dai a hular mu da muke amfani da ita yanzu wa ikilil arus da kuma irin hula taj da ake dorawa angwaye irin angwaye idan an yi biki za a yi hula a mata ado da zinare da mai irin wannan hular irin dai hular da sarakai suke sawa taj dai haka to ita ma irin wannan hular duk ana dora ta akan gawa akwai masu gwargwadon girman mamaci gwargwadon abin da za a dora masa akan gawarsa malai ce kullu ma yadullu ala shakhsiyatil mayyit duk abin da yake nuna girman mamaci ko wanda yake kan gawar wannan duk baya halatta ba shari'a bane abu na gaba hamlul akalili wal'asi wa zuhuri wa suratul mayyiti amama aljinaza wannan shi ma ya fa kama da abubuwan da yan shi'a suke shine daukar su da irin waɗannan huluna na angwaye irin masu ado a jikinsu irin wanda sarakuna suke sawa da kuma furanni da fulawoyi duk za a ɗora akan gawar mamacin wa suratul mayyiti da kuma hoton shi mamacin za a riƙe hotonsa ƙatoto haka a jikin hoto amma mal janaza a gaban gawar ana tafiya da ita wannan duk da yawa daga cikin kwanasin sun taba gani irin wannan yawwa to shi ma duk ba daidai bane ba addinin musulunci ya shar'anta wannan ba abu na 45 dhabhul kharfan inda khurujil jinaza tahta itbatil babi shine da zarar an fito da gawa daga gida to sai a sauri a fito da raguna kamar guda hudu ko guda biyar a zo a yayyanka su a daidai bakin kofar shiga gidan shine daidai dandamalin da za a taka a fito daga gidan ko a taka a shiga shine a ƙarƙashin wannan abin sai a kwantar da abin din da raguna sai a yanka wannan a yanka wannan da zarar an fito daga dole ne sai an yi haka wa atiqadu ba'dhum annahu idza lam yaf'al dhalika har wasu daga cikin masu aikata irin wannan aiki sun kudirce a cikin zuciyarsu cewa idan ba a aikata irin wannan aiki na yanka raguna ba me zai faru mata sala mata salafatu min alil baiti to mutum uku daga cikin iyalan mace za su mutu su ma to kaga mutum ya ce za a mutu mutum ya ji an ce iyalan mace za su mutu bai sani ba ko shi ne dole ne je samu rago a zo a yanka saboda haka sai a je a samu rago na zo a yanka da zarar mutum ya mutu to kaga dai abin da ake gudu na kokarin koyi da nasara da nasara yana so ya tabbata kenan ta yadda kirista idan aka masa mutuwa to ya shiga uku saboda kuɗi ne ake kashewa ba kaɗan ba wajen haɗa jana'izar da sauransu kuɗi ake kashewa sosai to saboda Allah ce sai ka je ka saura guna da amma mutuwa da mutuwa zaka je kuma da saura guna to wannan duk baya daga cikin abin da shari'a musulunci ta shar'anta abu na 46 hamlul khabzi khubzi wal khirfan amama al janaza wa dhabhiha ba'da dafni wa tafri'iha ma al khubzi ma'ana daukar gurasa da wannan naman ragon a gaban gawar a tafi da su ga sanan aka wannan daron gurasa ne gashi nan akan wani an dora masa wannan kuma daron ne nama ne a ciki gashi nan shi ma an dora masa haka wa dhabihi ya ba'ada dafni idan aka je sai ayi yanka naman bayan an gama binne shi mamacin wa tafri'iha sannan sai a rarrabawa mutane ma alkhubz tare da wannan gurasa da an gama binne shi sannan kuma sai a dauko nama a rin rarrabawa wanda suka halatta ga nama ga gurasa a ba mutum sai je ya dafa shi ma ya ci wannan shi ba ɗaya daga cikin abin da shari'a ta koyar a wajen jinaza abu na 47 i'tiqadu ba'dihim anna al-janazata idza kanat salihatan wasu suna kudirce cewa idan mamaci ya kasance bawan Allah ne nagari khaffa fiqlaha wai nauyin sa yana raguwa in mutum bawan Allah ne duk lukutun sa duk nauyin sa da zarar bawan Allah ne da an dauke shi sai ku ji kamar kun dauki kaciba bawan nauyi to ban sani ba kuma masu ɗaukar nauyi masu ɗaukar gawa sun taɓa jin wani wata gawa da bata da nauyi ala ala hamilaiha za su ji nauyin ta ya ragu akan masu ɗaukar ta wa asra'at sannan kuma za su ga tana ta sauri da kanta gawa tana ta jansu tana sauri haka haka to wannan shi ma duk baya ɗaya daga cikin abin da shari'a ta ambata abu na 47 ikhraju sadaqati ma aljinaza shine da zarar an fito da janaza za a fito da sadaka ai tarabawa shine abin da ake cewa galibi abin da muke cewa fiddawa anan wannan da zarar mutum ya fito sai a fito a rinka ba da sarka ana cewa ana masa wani awai fidda'u to wannan duk ba shari'a musulunci ba shari'a musulunci ta koyar da shi fidda'u baya ɗaya daga cikin koyarwar manzon Allah tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi balma bid'a ne daga cikin bidiyo inda mutanen ƙarshen zamani suka kirkiro ba ba saraka ake yi ba karantawa wani abu ake karantawa to shi bane dai ya shiga ciki dai ya shiga ciki to shi dai wannan sadaka ake yi wannan sadaka ake sadaka za a fito da zara a fito da gawa sai a ɗauko abubuwa zo a rarraba mutane na sadaka to wannan shi ma ba shi da asali a cikin addinin musulunci abu na arba'in da tara iltizamul bada'i fi hamlil janazati bil yamini lazimtar ko da yaushe idan za a ɗauki gawa sai a ce da zarar wani ya ɗauka sai a ce aje aje ɓangaren dama ne ya su fara ɗauka ɓangaren daman mamacin inda aka aje shi damansa a cikin makarantarsa to su ne ya su fara ɗaukar gawar idan dama suka ɗauka sannan sai ɓangaren ƙafarsa na dama shi ma ya ɗauka sai ɓangaren hagu su ɗauka to wannan shi ma bida ne ba shi da asali duk ta inda aka dama a fara ɗaukar gawa babu wani abu a kanta wannan ya zo a cikin mudawwana mudawwana dai ta mutu imam malik abu na hamsin hamlin jinazati ya ashara khatawatin min kulli janibin min jawanibiha a min jawanibiha al-arba'a a daukar gawa tare da yin taku goma a kowane janibi daga cikin a kowane bangare daga cikin bangarorin makara guda hudu ma'ana kun ga ai marikin makara guda hudu ne ko nan mutum biyu nan mutum biyu to idan ka dauki nan bangaren kai taku goma sai ka saki sai ka je ka kama gaba sai ka taku goma sai ka saki sai ka je ka kama nan bangaren kai taku goma ka saki ka je ka kama nan bangaren kai taku goma taku nawa kai kenan taku 40 to bari ku ji abin da yasa cikin haka sai malai sa lamba a ƙasa yace wasu dalla lidhalika ba'd al-fuqaha bi hadithin wasu daga cikin malaman fiqh sun kafa hujja da wani hadisi da yake cewa man hamala jinazatan wanda duk ya ɗauki gawa ko ya ɗauki makara arba'i na khatwa ya yi taku arba'in da wannan gawar a kansa to kufirat anhu arba'i na kabira za a gafarta masa manya-manyan zunubi kabira ba wai ƙananan zunubi ba manya-manya kamar irin su zina su caca su shan giya guda arba'in duk za a gafarta masa shi wanda ya ɗauki wanda ya yi wannan taku arba'in ɗin mamaci ai shi yana kan yana sama wanda ya wannan taku 40 din shi za a gafarta wa kabirarsa guda 40 to shi sa sai mutum ya taku goma anan sai koma ya taku goma anan sai koma sai ya taku goma sai hada 40 dinsa to wannan ba shi da asali a cikin addinin musulunci shine sai malal albani ce naqalahu fil bahr al ra'iq wannan asar din an ciro shi daga wani littafi mai suna bahar ra'iq shi kuma ya ciro shi ne daga al bada'i shi kuma ya ciro shi ne daga al muniya sannan rawa abubakar ne najjad wanda ya rawaito shi ne abubakar najjad malai ce kama fil hashiya وهكذا يتناقله بعضهم عن بعض دون أن يشيروا إلى حالة الحديث ما ليتي هكا ما لما كان وانت يترو شي daga wannan littafi yasa littafin sa wancan ma ya dauko shi daga littafin wannan malami yasa littafin sa ba tare da sun nuni akan cewa hadisin waye ya rawaito shi daga ina yake ba ba a san asalin sa ba kawai kowa dai na ciruwa ne yasa saboda nuna wata falala ta musamman malace huwa la yasihu hadisin kuma kwata kwata ba shi da inganci ba shi da asali dan fihi aliyu bin abi sara akwai wani mutum a cikin isnadin hadisin da ake ce masa aliyu bin abi sara wa huwa da'ifun mutum ne da yake mai rauni ba a karba hadisin sa wa hadha alhadith mimma ankarahu alaihi hadisin yana daga cikin abin da aka inkarin sa kama qala zahabi kamar yadda imamu zahabi ya faɗa walidhalika ja'alnahu mal albani ce shi sa ma muka sanya wannan hadisi a cikin littafin mawdu'atul jami'i saghir hadisan da suke mawdu'ai na ƙarya a cikin littafin aljami'u saghir na suyudi da imamu albani ya dauka ya masa aiki وما هذا فالحديث لا يدل على هذه البدعة فتنية ما لا يتشدد هكا ما شي وانا حديث baya nuni akan wannan bid'a ta fitina da mutane suke yi tunda shi hadisin abin da yace kawai taku 40 haka ne to amma daga wannan bangaren ka kuma wancan bangaren kai goma goma shine aka samu shi hadisin ma da bai inganta ba haka yake nunawa ba nuna ka shi hadisin abin da yace kawai kai taku 40 bai haddade cewa kai goma anan ka koma can kai goma bai kawo wannan ba to shine abin da malai ce hatta ma hadisin tare da bai inganta ba baya nuna abin da ma suke so su tabbatar Allah ya kiyaye malai ce abu na 48 na'am 51 to ana kan mun tsallake wani waje ne na ga kamar tsallake wani zai wa minhu isqa'ul al-irqisus wal laymun wa nahawhu haka ne ko yawa ta 47 daga cikin abubuwan da shari'a ta hana malai ce akwai shayar da wani abin sha da ake mai suna al-irqisus da kuma lemo lokacin da aka ɗauki gawar za a je a kai ta sai a ɗauko abin shi a rinƙa raba mutane kama a ce yanzu ka samu zoɓo ko kunin zaƙi ka rinƙa raba mutane lokacin tafiya hakan sai lajamce shi a matsayin wani abu na dole in dai an ɗauko gawa sai an raba wannan abubuwan to shi ma wannan ba shi da asali a cikin addini abu na hamsin da ɗaya al-ibta'u fi sayri biha tafiya a hankali a hankali da gawa idan aka ɗauki gawa to sai a rinƙa tafiya da ita a hankali a hankali wannan shi ma duk masu bin mu a karatattukan mu na baya sun riga sun san mariga mun wuce wannan abu ne da yake ba shi da asali a cikin addini abu na hamsin da biyu a ta zahumu alan na ashi shi ne cincirundo da cikowa da turereniya da ake wajen ɗaukar gawa za ka ga lokacin da ake ɗaukar gawa mu ma mana yin irin wannan gaskiya za ga wannan yana ƙoƙarin ɗauka ga wannan a kusa da shi na ture shi ga wannan a kusa da shi na abin ɗinsa ba haka ba ne to shi ma wannan ba shi da asali a cikin addini shi ne simala ya kawo a lamba ƙasa ya ce sun maruwa an katada sai aka rawaito wani asar daga babban malami daga cikin tabi'ai katada ya ce shahidtu jinazatin fiha abu siwar na halarci wata jinaza da aka yi a cikin waɗanda suka halatta akwai wani babban malami da ake ce masa abu siwar sunansa na gaskiya huwa harif ibn hassan al'adawi fazdahamu ala sariri saboda haka sai mutane suka yi zo suka tara a wajen gawar kowa so yake sai an bashi ya ɗauka shi ma wani yana tura wannan wani yana tunkuɗe wannan faƙala abu siwar da shi wannan malami ya gansu to su kun san al'adar magabata ba sa ganin abin da yake ba daidai ba su shiru sai sun yi magana saboda haka sai ya ce atarawna haula'i afdalu aw ashabi muhammadin sallallahu alaihi wasallam kuna ganin waɗannan da suke wannan aiki na turereniya kowa ya je sai ya dau abin da yake na kan gawar su suka fa falala ko kuma sabon annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam ne suka falala sai yake cewa kana rajulu minhu mutum ya kasance daga cikin sabon annabi tsira da aminci su kara tabbata a gare shi idza ra'a muhmilan hamala idan ya ga wajen ɗauka gurin da zai iya kamawa ya ɗauka ya taimaka to sai je kama ya ɗauka wa illa idan ku bai samu ba ai ta zala sai koma gefe wala yi uzi ahadan babu wanda zai cutar saboda haka wannan turere ne da ake wajen ɗauka gawa ba daidai bane idan wasu suka ɗauka to sai a ba su dama su ɗauka gwargwadon da za a fahimci cewa sun gaji sai wasu su je sai su karɓe su abin da ya kamata kenan kai da ba karɓa kai ba sai ka koma gefe kana bin su a baya kana bin su a baya har lokacin da aka fahimci wannan ya gaji sai ka je ka kama masa amma kaga an je an zagaye na ana tafiya da kirau yana cin dundu ne wannan wannan ba daidai bane shi ba abu na hamsin da hudu na hamsin da uku tarkul iktirabi min aljanaza shine barin kusantar gawar wasu kuma sai su nesa da ita si can nesa su kasa kusantuwa kusa da ita to shi ma wannan ba shi da asali a cikin addini abu na 45 tarkul insati fil janaza shine barin yin shiru lokacin da ake tafiya janaza lokacin da ake tafiya kai gawa za ga mutane suna ta tattaunawa ana ta hira ana ta kaza wannan ba shi da asali a cikin addini mala yace hadha an-nass yashmalu raf'u as-sawti bi-dhikri wannan ya kunshi hatta daga murya da ake ana zikiri da ambaton Allah lokacin da ake kai gawa shi ma wannan ya kunshi ya shiga ciki ba wai ma magana kadai ta yau da kullum ba kama fil faqrati ba'daha kama yadda ya zo a cikin faqrar da take kafin wannan wa tahadduthu an-nasi ba'dhum ba'dihim ma'a ba'dihim da yadda mutane suke tattauna wa sashin su a bisa shashi wannan wannan hira wannan duk bashi da asali a cikin addini abu na 55 aljaharu bi dhikri aw bi qira'ati alqur'ani aw alburda aw dalail alkhairati wa nahwi dhalika shine daga marya da zikiri ambatan Allah kenan aw bi qira'ati alqur'ani ko kuma karatun alqur'ani awil burda ko kuma a karanta littafin alburda aw dalailil khairati ko kuma abu da dalailu ai ta karantawa ana tafiya ana karantawa har sai an je an kai gawa zuwa kabarinta wani hawi zalika da wasu daga cikin littattafai na addini da ake karanta wannan duk bashi da asali a cikin addini na 56 الذكر خلف الجنازة بالجلالة أو البردة أو الدلائل والأسماء الحسنى أنبتن Allah. a bayan janaza wasu za a samu wasu tsaya a bayan gawar sai su rinka karanta littattafai kamar irin su alburda ko da la'ilu ko sunayen Allah wadda ta inda tarna ana ta maimaitawa ana tafiya ana maimaitawa har sai an je inda za a je shi kuma a sashi aka bari sannan a dina wannan shi ba shi da asali a cikin addini abu na musin da bakwai alƙaulu khalfaha a wanda suke bayan za a samu wanda yake bayan janaza sai ya ce Allahu akbar Allahu akbar ashhadu anna Allah yuhyi wa yumit ma'ana in ya girma Allah sabi sai ce na shaida Allah madaukakin sarki shine ke rayawa kuma shine ke kashewa wa huwa hayyul la yamutu shine rayayye baya mutuwa subhana man ta'azzaza bil qudrati sarki ya tabbata ga wanda yakan ba mai girmama da kudura wal baqa da kuma wanzuwa wa qahara al ibada bil mauti sannan kuma yarin jayi bayi da mutuwa ta hanyar kashe su wal fana da kuma karewa sai a samu a bayan a bayan bayan sai karanta wannan zikirin wannan shi ma ba shi da asali a cikin addini abu na 57 asiyahu khalfal jinaza wani zai fada da kara da karfi a bayan janazar ya ce istaghfiru lahu yaghfiru Allahu lakum ku nema masa gafara Allah kuma ya gafarta muku ana cikin tafiya sai a samu ne daga marisa da karfi sai ce ku nema masa gafara kuma Allah ya gafarta muku sai mutane su ta addu'a sana nema masa gafara to wannan abin shi ma ba shi da asali a cikin addini abu na 59 asiyahu bi lafdil fatiha shine mutum a samu wani shi ma ya faɗa da karfi ya daga marisa ya ce a karanta masa fatiha ko a karanta mata ita wannan gawar fatiha ana cikin tafiya daga baka sai wani ce a karanta suratul fatiha shikenan sai a rude gaba ɗaya ana tafiya ana karanta fatiha sai an gama can idan an ƙara nisa sai ƙara faɗa sai a ƙara karanta suratul fatiha to wannan shi ma ba shi da asali inda al-mururi bi qabri ahadi salihina a za a karanta fatiha ne yayin da aka zo wucewa ta kabarin wani bawan Allah na gari ma'ana idan an shigo makabarta za a wuce daidai ta kabarin wani wanda ake tsammani bawan Allah ne nagari salihi ne wali ne to sai a samu sai ce a karanta suratul fatiha to sai a sai a karanta suratul fatiha sannan sai a wuce wa bi mufariqi turqi ko kuma mararraba hanya duk lokacin da aka zo ta mararraba za a wuce to sai a tsaya karanta suratul fatiha sannan kuma sai a ba hanyar da za a bi wannan shi ba dabba shi da asali abu na 60 qaulul mushahid lil janaza fadin wanda ya halarci wajen wannan janaza din ya ce alhamdulillahi alladhi lam yaj'alni min as-sawadi al-mukhtarib nagode wa Allah madaukakin sarki wanda bai sanya ni ba daga cikin mutanen da suke halakakku as-sawadu shine taron mutane taron mutanen da suke halakakku nagode wa Allah da bai san da bai sanya ni a cikin su ba wannan shi ba shi da asali abu na 61 i'tiqadu ba'dihim kudirce wani da wasu daga cikin su annal jinazata cewa wai gawa idza kanat salihatan idan ta kasance ba a shi mamacin bawan Allah ne na gari ta kifu inda kabarin wali wai da an zo wucewa ta kabarin wani wali to gawa za ta tsaya inda almururi yayin wucewa bihi da ita gawar alar ragmi min hamilaiha ko da waɗanda suke ɗauke da ita ba su zo ba kawai sai dai su ji sun yi gaba gawa taki sun yi baya gawa taki kawai ta tsaya kyam sai ta tsaya ta kai gaisawa wajen waliyin da yake wannan cikin kabar wai fa suka ce ba alar ragami shine ko da wanda suke dauke da gawa fa ba su so ba kawai sai su jan tsaye da su sun yi sun yi su gaba sun kasa abu na 62 alqawl inda ru'yatiha da zara an dauko gawa an fito da ita an dago ta din nan ana fitowa da ita daga cikin gida sai mutane su rinka cewa hadha ma wa'adana Allahu wa rasuluhu wa sadaqa Allahu wa rasuluhu wannan shine abin da Allah ya mana alƙawarin sa Allah da manzansa sun yi gaskiya wanda ba shi da asali a cikin addini Allahumma zidna imanan wa tasliman sai su ce Allah ka ƙara mana imani da kuma sallamawa a gare ka wanda ba shi da ba shi da asali a cikin addini da an fito da gawa shikenan sai ka jira dauko ta a fito da ita kai ma ka bayan ta a tafi abu na 63 ittiba'ul mayyiti abi mujmar abi mujmirati shine bin gawa da garwashin wuta wannan shi ma mun gabatar da shi tun a cikin akamal jana'is din abu na 64 at-tawafu bil janazati hawla al-adrihati shine dawafi da gawa a wajen kaburburan bayan Allah na gari idan aka ga yanzu misali kamar muna da makabartar da ake ce mata makabartar waliyai ma'ana waliyai ake binnewa a ciki to idan aka je za a binne mutum a wannan makabartar sai an zagaya da ita kaburburan waliyan gaba daya an zagaya da wannan gawar sun sa mata albarka tukuna sannan sai ta zo ta shiga ina fata an fahimta yawwa to wannan shi ba ba daidai bane bid'a ne na 66 na 65 kai at-tawafu biha hawla al-bayt al-atiq sab'an yin dawafi ga gawa a ɗakin Allah mai alfarma har sau bakwai kamar yadda ka san kana yin dawafi a guda bakwai a matsayin ka na rayayye to idan ya mutu shi ma kama a kai shi aje abin ne shi bayan an sa masa linkafa ne sai a ɗauki gawar tasa sai mutane hudu su rike sai a rika zagawa da shi sai an yi dawafi guda bakwai da shi wannan ba shi da asali a cikin addini kai da kake raye kai aka kallafa wa shi fa yanzu da ya mutu ba mu kallafa ne shi kana mutuwa ta kalifanci ba kanka ba haka bane akwai sallah a kanka akwai azumi ba komai a kanka to me zai me za a dauka ga wasu a rinka wani dawafi da shi saboda haka wannan ba shi da asali a cikin addini kamar yadda malam ya kawo abu na 66 al-i'lamu bil jina bil janaiz ala abwabil masajid sanar da mutuwar mamaci a bakin kofofin masallaci a ji a tsaye an ga mutane wane ya mutu fa wane ya mutu wane ya mutu wanda shi ma dai yana cikin annayu al-muharram da muka wuto shi a baya irin sanar da mutuwar mamaci wanda shari'a ta hana abu na 67 idkhalul mayyit min babir rahmati fil masjid al-aqsa shigar da mamaci min babir rahmati ta wata kofa da ake ce mata babur rahma fil masjid al-aqsa a masallacin baitul maqdis shine masjid al-aqsa wa wabu'uhu bainal babi was sakhra sai aje shi tsakanin kofar ita wannan kofar da wani dutse da yake kusa da wajen wajtima'u ba'dil mashayikhi da tattara da haɗa wasu manya-manyan malamai ya ƙara'una ba'adal azkari suna karanta wani sashi daga cikin zikirai akan wannan gawar wannan shi ba bid'a ne kun ga waɗanda suke can wancan gari na Palestine su ne suke aikata irin wannan abubuwa wancan lokaci abu na 67 ko da 8 arrasa'u inda huduril jinada arrasa shine yin wata murya da zikiri ko rera waka mai ban tausayi za a mutum zai launa maryarsa ya rinka wani zikiri ko wata waka mai ban tausayi wanda idan mutum ya ji mai wasa ba sai dai ga hawaye suna zama daga idansa to da zarar an fito da mamaci sai a samu wani wanda yake da murya sannan ya iya irin wannan launin sai ya rinka rera wani zikiri haka inda hudurul janaza da zarar an halatto da janaza fil masjidi a masallaci qabla salati alaiha kafin ayi mata sallah aw ba'daha ko kuma bayan an gama mata sallar wa qabla raf'iha ko kuma kafin a daga ta zuwa a tafi da ita aw aqiba dafn al-mayyit ko kuma a lokacin da ake kokarin binne mamaci inda al-qabri a cikin kabarin sa abu na 69 iltizamu haml al-janaza ala ala ala sayyara wa tashyi'iha ala sayyarat mala yace lazimtar daukar mamaci ko gawa ko da yaushe a cikin mota ko da yaushe aka tashi kai shi kai mamaci a cikin mota za a sa shi sannan kuma masu tafiyar ko da idan mutum ya tashi tafiya makabarta sai ya shiga mota wannan shi ma bid'a ne wannan an mutu shi a baya ko yawa mun karanta shi tun a baya abu na ƙarshe shine hamlu ba'dil amwati ala urbatil mudfa ko mudaffa shine daukar mamata wani sashi daga cikin mamata akan irin amalanken da ake turawa a ce ko da idan mutum ya mutu ana za a dinga daukar sa ana kai shi malamai suka ce abin da ya fi shine idan mutum ya rasu sai a ɗauke shi a je a kai shi a ƙasa idan waje yana da nisa sosai da sosai to babu laifi sai a shiga mota wallahu ta'ala alam Allah madaukakin sarki ya samu dace anan zamu dakata sai kuma sati mai zuwa idan Allah ya kai mu zamu tashi as-salatu wa alaiha abubuwan da ake na bidoyi wanda suka shafi sallah kuma Allah subhanahu wataala ya shirye da mu ya nuna mana gaskiya na'am duk za su shigo ciki ma da akwai zan da zai magana akan su zaman makoki sadaka arba'in ta uku ta duk zami akwai bid'a da malai wari zai bayani akan su insha Allah ta'ala na'am na'am eh yana tambaya ne game da mutumin da ya kawo mamaci misali daga yan wani kauye haka ya shigo ya kawo shi cikin gari haka sai ya rasu wannan an aka dauke shi aka mai da shi kauyensa ba babu wani abu abinda ake nufi tafiya da take mai nisa amma kamar daga cikin gari a kawo mutum nan daga nan a mai da mutum can wajen babu matsala amma dai tafiya mai nisa ce wannan shari'a ta hana ko da misali a dauki a dauko mutum daga Kano a kai shi Kaduna ya mutu a Kaduna to abin da ya fi shine abin da ya shi a Kaduna kamar yadda galibi wasu daga cikin masu hali sukan daukar marasa lafiyar su kai su kasar waje to idan mutum ya mutu a kasar wajen ya kamata abin da shi a dauko mutum a dawo da shi wannan bai dace ba e in dai akwai wanda za su yi masa sallah su yi masa jana'iza abin da ya fi abin da ya sha a can shi ne ina ji ai in ba manta kai mun karanta hadisai da dama a wajen ko yau ba mun karanta abubuwa da yawa abin da ya fi abin da ya sha a wajen sai dai idan ba musulmi ko ta kwata da za su yi masa jana'iza a can to kaga wannan uzuri ne sai a ɗauko shi a kawo inda ɗan uwansa musulmi suke a masa jana'iza a masa sallah a shirya shi da shari'a ta tanadar a je abin da shi kamar yadda shari'a ta tanadar amma in ba haka ba gaskiya ɗauko shi daga wani zan a kawo shi na wajen wannan ba daidai ba ne ba daidai ba ne kamar yadda hadisin da na isha ya nuna a wancan lokaci da muke karanta babin da ya shafa haka Allah ya samu dace abinda muka faɗi daidai Allah ya ba mu ladan gaba ɗaya kuskuren da muke Allah ya fi mana wa sallallahu wa sallim ala nabiyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك ولا حول ولا قوة إلا بالله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته